إمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقاة ويا علم الهدى يكفيك عمري وما لي يا نبي المكرمات بذاك الكون يا عطر السجايا فما للناس دونك من زكاتي jama'a sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na tarihin annabi zaɓaɓɓe shirin da ke bayar da tarihin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ya zo a cikin littafin Ar-Rahiqul Maktum wanda Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa yake yi mana da farko malam mu ne maka sallama a madadin masu sauraro da cewa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
وذكرك يا رسول الله جاد تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل سطع وهديك مشرق في كل ذات to insha Allah yau ma dai zamu ci gaba ne da gabatar da tarihin zamantakewar larabawa a wancan lokacin kafin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ma zuwan addinin musulunci akramuka Allah bari mu dora الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ما سبي دمو أتكن وانا اللتافي نامنا الرحيق المختوم أتكن وانا شري نامنا تاريخ النبي زاببي صلى الله عليه وسلم من سيادي حيا زمنا شمفتا كافم شغا تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم akan yanayi da halayya da ɗabi'a da al'adu irin na larabawa wanda ta hanyarsa ne za mu gane irin canji da aka samu bayan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan addini na musulunci muna bayani akan dalilin da ya sa yaƙi ya ɓarke tsakanin ƙuraishawa da kuma khuza'a wanda mun ce aure ya shiga tsakanin shi kusayyu da kuma 'yar hulailu bini habashiya daga ƙabilan khuza'a wanda bayan rasuwan shi sarkin maka na wannan lokaci hulailu bin habashiya sai mulki ya dawo hannun ƙuraishu ta hanyar shi kusayyu to malamai suna ƙoƙarin kawo dalilin da ya sa yaƙi ya ɓarke tsakanin ƙabilan banu khuza'a wanda suka shekara ɗari uku suna mulkin makka amma ga shi lokaci ya juye musu mulki ya dawo hannun ƙwarishawa ta hannun kusayyo to me ya jawo me dalili me ya faru shine mala ya ce an samu ruwayoyi guda uku ruwaya ta farko lokacin da kusayyo ya ƙarfi 'ya'yansa suka yaɗu dukiyarsa ta yi yawa matsayinsa ya kai inda ya kai kuma sirikinsa wanda ya aura masa 'yarsa hulailu ya rasu sai ya ga shi ya fi cancanta da ya zama yana kula da ka'aba da kuma mulkin maka fiye da su khuza'a da bani bakar wanda muka ce su suka haɗa ƙarfi suka kori jurhum daga garin makka suka zama su ne masu sarautar makka kuma yana ganin hakika su ƙurashawa su ne ainihin zuriyar annabi isma'ila kuma su ne tsantsan zuriyar annabi isma'ila da haka sai ya nemi haɗin kai da wasu mutane daga ƙurashawa da ƙabilan banu kinana akan su taimaka masa ya kori khuza'a da bani bakar daga maka da aka suka amsa masa suka bashi haɗin kai da yawan sojoji wanda ta hanyar nan yayi nasara to anan muka tsaya أنت قداسة إما استحلت فذاك الموت من قبل الممات ولو جحد البرية منك قولا لكبوا في الجحيم مع العصاة sai dalili na biyu da ake cewa shine ya jawo yaƙi tsakanin kusayyo da kuma surukansa na khuza'a asaniya anna hulailan fima taz'umu khuza'a awsa qusayyan bil qiyam ala al ka'bati wa bi amri makka lakin abad khuza'a an tambiya zalika li qusayyin fa hajat al harb bainahuma dalili na biyu a cikin wannan darasi namu wanda mun faɗi dalili na ɗaya a darasin da ya wuce wanda shine malamai suke ga ya jawo ɓarkewar yaƙi tsakanin kusayyo da surukansa sun ce shi hulailan wanda shine surikin kusayyo wanda ya aura masa yarsa mai suna hubayyo cikin abin da su khuza'a suke rayawa cewa ya yi wasiya zuwa ga kusayyo ɗin nan cewa ya kula da ka'aba da kuma ya zama sarkin maka a bayansa wato maimakon ya demo dan uwansa sai ya sa sirikinsa ya ci gaba da wannan aiki da haka su ku za'a suka ce ba su yarda ba su zartar da wannan wasiya da dan uwansu yayi saboda haka ne yaki ya barke tsakanin Qusayyu da kabilan Khuza'a wannan shi ne dalili na biyu dalili na uku as-salisatu anna hulaylan a'tabnatahu hubayya wilayatal baiti suka ce dalili na uku shi hulailu wanda shine sarkin maka to sai ya danka kula da ɗakin Allah a hannun ‘yarsa wanda ‘yan nan tasa ko mata ce ta kusayi wata haza a ba gubshan alhuza'iya wakilan laha amma sai ya sanya wani mutum da ake kira a ba gubshan ya zamo shi ne wakilin wannan ‘ya tasa maimakon mace ba za ta fito ta yi wannan aiki ba an naɗa ta mulkin amma kuma ga wanda zai dinga da sunanta saboda dai ta samu kima faqama abu gubshan bisdanatil ka'aba niyabatan an hubayyi shine shi wannan abu gubshan ya ci gaba da kula da ka'aba yana wakiltar yar wancan sarki hulailu wanda shine sarkin maka wa kana fi aqlihi shay'un to shi yana da wani larura a kansa wato yana da taɓin kai ko yana da taɓin hankali falamma mata hulailun khada'ahu qusayyu bayan hulailu sirikin qusayyu ya rasu to sai aka ce wai shi qusayyu sai ya yaudari shi wannan abu gubshan din washtara minhu wilayatal baiti bi azwadin min al-ibli aw bi ziqin min al-khamri suka ce sai ya masa dabara ya siyi wannan matsayi da aka bashi na kula da ɗakin Allah ta hanyar bashi raƙuma da basu wuce guda biyar ba su ne wato zaudin minal ibili ko azwadin minal ibili wasu raƙuma 'yan kaɗan ko kuma ma da tulin giya wasu na gama tulin giya ya bashi ya ce siyan min da wannan matsayi naka na kula da ka'aba zan baka tulin giya to tunda bai da cikakken hankali sai yadda aka yi haka wasu kuma suna ga raƙuma ma ya bashi ya sai wannan matsayin daga hannunsa walam tare da khuza'a bi hazal bai su kuma khuza'a suka ga wannan ciniki fa bai yi ba wa hawalu man'a qusayyin anil bait shine suka yi iya kokarin su su hana qusayyu ya zama ya rike wannan matsayi na kula da dakin Allah fa jama'a qusayyun rijalan min quraish wa bani kinana li ikhraj khuza'a min makka fa ajabuhu shine qusayyu ya tattara wasu mazaje na yaƙi daga kabilan quraishawa da bani kinana domin korar khuza'a daga makka su kuma suka amsa masa wanda wannan shi ne zo a cikin tarihul yaqubi kuma da malam ya ciro juz'i na ɗaya shafi na ɗari uku da talatin da tara da fathul bari juz'i na shida shafi na ɗari shida da talatin da hudu da almas'udi a cikin juz'i na biyu shafi na hamsin da takwas.
فينا بمنزلة الشهادة والصلاة رفعت منازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العداة kenan dalilan da suka sa wannan daula da ta shekar 300 a hannun Khuza'a ta dawo hannun Qurayshawa mun ji dalilai guda uku dalili na farko shine Qusayyu yayi ƙarfi dukiyarsa ta yi yawa ƴaƴansa sun yi yawa ya shahara don haka bayan rasuwar sirikinsa shi ne ya ce shi ya fi cancanta da wannan ɗaki shi ne ya nemi taimako daga banu kinana da ƙuraishawa domin su kori huza'a da bani bakar daga makka kuma suka ce mun amsa maka na biyu shi hulailun shi ne ya yi wasiya cewa bayan rasuwarsa shi sirikinsa kusayu ya zama ya ci gaba da kula da ka'aba kuma ya zama sarkin maka su kuma dangin hulailu suka yarda wanda hakan ya jawo yaƙi tsakaninsu ko na uku shi hulailu ya ba wa ‘yarsa dama ta kula da ɗakin Allah amma ya naɗa mata wakilin da zai dinga da sunanta shine abu gubshan shi kuma kusayu ya ga dama ta samu tun da wannan mutum ana ga yana da taɓin hankali shine ya yi masa dabara ya siyi wannan matsayi daga hannunsa ta hanyar bashi raƙuma ko bashi tulun giya wanda kuma ku za a basu yarda da wannan ciniki ba wanda a ƙarshe yaƙi ya ɓarke. Duk waɗannan labarai ne dai da ɗaya a cikinsu zai iya zama gaskiya ko dukan ko kuma wani dalili daban. Wa ayyan ma kana falamma mata hulailu wa fa'alar sufa ma kana ta fa'alu a tahun kusayyu biman ma'ahu min ƙuraishi. Ko ma dai yaya lamarin ya kasance? Lokacin da hulailu Allah ya masa rasuwa, sufa wato waccan kabila da muka ce daga cikin a Ilyas daga kabilan Ilyas bin Mudar wanda ake kiransu Banu Ghaus bin Murra wanda suka nada kansu tsarkakakku ko mafi daraja a cikin mutane komai sai sun yi za a yi to lokacin da suke aikata abin da suke aikatawa a tahun Qusayyu bi man ma'ahu min Quraish wa kinanata indal Ka'aba shine Qusayyu da shi da bataliya da take tare da shi na Qurayshawa da Banu Kinana suka zo suka same su a nan Aqaba wato wajen jifa faƙala nahanu aula bi haza minkum suka ce in wata kima ce ko wata daraja ce ta sa sai kun yi jifa za a yi sai kun bar madina za a tafi sai kun baro arfa za a baro ku ne masu ba da dama a yi jifa ku ne masu kaza in wata daraja ce da kuma cancanta to mun fi ku wannan cancantar ko mun fi ku wannan darajar faqataluhu faghalabahum qusayyu ala ma kana bi aidihim shine suka yaƙe shi shi kuma qusayyu ya samu nasara da rinjaye a kansu ya karbe ma wannan matsayin da ke hannunsu wan hazat inda zalika khuza'a wa banu bakarin an qusayyin wannan ne ya jawo su khuza'a da banu bakarin suka fidda hannunsu daga qusayyu suka koma gefe fa bada'ahum qusayyu wa ajma'a li harbihim shine qusayyu ya gaggauce su da yaki ya kuma tattara bataliya domin ya yaki khuza'a da banu bakarin faltaqaw wa qatatalu qitalan shadida shine aka samu haduwa aka yi wato yaƙi mai tsanani a tsakanin ɓangarorin guda biyu hatta kasratul qatla fil fariqaini jami'an har aka samu yawan adadin wanda suka mutu a ɓangarorin guda biyu da ɓangaren Qusayyu wanda masu goya masa baya su ne Banu Kinana da Quraysh sai kuma Sufa ƴaƴan Gausu bin Murra su ko masu goma ya musu baya da Khuza'a da Banu Bakarin aka yaƙi mai tsanani kowa da masu goyon bayansa aka samu matattu da kasassu da yawa da dama mun san yaƙi a zamanin jahiliya haka ake yin sa dan kankanin dalili sai ya jawo a ta kashe mutane a ta halaka rayuka ba wani dalili تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل سطع وهديك مشرق في كل ذات ثم تداءوا إلى الصلح sannan suka yi kira juna cewa to a zo a sulhunta a zo a yi sulhu fa hakkamu ya amura bin auf a hada bani bakarin sai aka ɗauko wani mutum da ake ga yana da hikima aka naɗa shi alƙali wanda ɓangarorin guda biyu duka sun yarda da shi amma ɗauko shi ne daga bani bakarin faƙaza sai ya hukunci bi anna qusayyan aula bil ka'abati ya musu hukunci cewa lalle kusayyu in aka ba asali ya fi kowa cancanta a ce shi yake kula da ka'aba wa bi amri makka min khuza'a shi kuma fi cancantan ya gudanar da al'amarin makka fiye da waɗancan khuza'a wanda su wani dalili ya kawo su gurin wa kullu damin asabahu qusayyu minhu mawdu'un ice duk wani jini da qusayyu ya kashe kowa ya kashe a cikin kabilan su ya shida huhu ta hata kadamaihi yace wannan ya riga ya binne shi karkashin kafarsa ma'ana ya wuce ba za a biya ba wama asabat khuza'atu wa banu bakarin fa fihi diya haka dukkan abinda khuza'a suka kashe da banu bakarin suka kashe daga bangaren kusayyu su kuma sai sun biya diya wato tunda shine akan gaskiya shi duk abin da ya kashe ya tafi saura ya tafi a banza su kuma tunda su ne ba su da gaskiya duk abin da suka kashe sai sun biya wa an yi khuliya wa an yi khula baina qusayyo baina ka'aba kuma yace a bawa qusayyo ka'aba ya zama shi yake kula da ita fasumiya ya amura yawma izin ash-shaddakh shine daga nan ake sa masa suna ake kiransa ash-shaddakh shi wannan mutum da ya wannan hukunci wanda kuma bangare guda biyun sun yarda cewa wannan hukuncin nasa ya musu daidai dama haka ɗabi'ar laraba take in yaƙi ya ɓarke aka gaji da yaƙin to sai a ce a nemo wani mutum da ɓangarorin guda biyu duka sun yarda da shi don an kirawo shi shi kuma zai sa sharaɗi duk abin da na hukunta kun yarda eh mun yarda ko ya muku daɗi ko bai muku ba eh to shi kuma sai ya ƙoƙarin yin hukuncin da yake ga a fahimtar sa shi ya fi kawo maslaha kuma dole ɓangarorin guda biyu su yarda wa kana fattaratu tawalli khuza'a amra makka salasu mi'a sana gwargwadon shekarun da Khuza'a suka yi suna gudanar da mulkin Makka ya kai shekara 300. Wastaula Qusayyun ala amri Makka wal bait wannan ya jawo kusayyu ya mamaye mulkin maka da kula da ɗakin Allah fi a wasu tulkarnin khamis lil milad sana 440 miladiya wannan ne ya sa kusayyu ya mamaye ya ci gaba da mulkin garin makka da kula da ka'aba a tsakiyar shekara ta ɗari biyar daga haihuwar annabi isa wato shekara ta ɗari hudu da arba'in kenan bayan haihuwar annabi isa wa bizalika sara li qusayyin thumma li quraish as-siyadatu at-tammatu wal amru an-nafidhu fi makkah wannan ne ya jawo cewa cikakken mulki ya zama da shugabanci da zartawa ta maka gaba ɗaya ta zamo a hannun ƙusayyu bayan wucewarsu ta dawo hannun danginsa ƙurayshawa ha kuma al'amari ya zamo inda ya zamo har zuwa lokacin bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam wasara qusayyun huwa ar-ra'isul dini li hadha al-bayt allazi kanat tafidu ilayhi al-arabu min jami' anha'i al-jazira qusay ya zamo shine shugaba na addini na wannan daki na Allah wanda jama'a suke ta dafifi larabawa suke ta dafifi daga dukkan yankin jazira ta larabawa domin su ziyarci wannan ɗaki su gabatar da ibada su kuma koma gida suna farin ciki بغير هداك يا علم الهداة وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجل المعجزات ومما فعله قصي بمكة أنه جمع قومه من منازلهم إلى مكة babban aikin da ke gaban kusayi wanda ya fara yi shine tattaro kan danginsa waɗanda muka ce dacin suna warwatse a cikin tantuna da rugagensu ya tattaro su ya dawo da su cikin garin maka wa qatta'aha riba'an baina qaumihi ya yanka maka kashi kashi yayi gidaje ya kuma kasa ta kowa ga unguwarsu ga inda za su zauna ga kuma haƙƙinsu ga gonakinsu ga sauran lamura na gudanarwarsu ga wajen kiwonsu ga kuma haƙƙinsu a cikin maka وأنزل كل قوم من قريش منازلهم التي أصبحوا عليها ya saukar da kowane baƙuraishe a cikin gidajensa inda suka wayi gari har yanzu suna wannan yanki wa aqarran nasa'ata wa ala safwan wa udwan wa marrata bin auf ala ma kanu alaihi min almanasib ya tabbatar da wannan annas'a wato jinkiri da ake cewa a dauki alfarmar wata a kai ta gaba ko a dauki alfarmar wata a mai da ita baya kamar yadda muka yi bayani cewa akwai watanni guda hudu masu alfarma wanda larabawa ba sa yaƙi a cikinsu saboda doka ce tun zamanin annabi ibrahim amma idan wani abu ya taso suna so su karya dokar watan su wata tsiya a ciki sai a gayyaci wata kabila a ce ta canza wa wannan alfarman lokaci a yayi alfarma a mai da ita wani wata wanda zai ba su dama su yi wannan tsiyar to shi ma da ya zo bai canza wannan ba ya bar shi ala safwan suna da mulki ya ban musu haka udwan haka murratu bin auf duk ya ce su ci gaba da mulkin da suke yi wato ya raba mukamai kenan dama an kana son ka kashe wuta ta mulki to kuwa ka dan bashi dama ya dinga tabawa saboda shi mulki abu ne mai cin rai in ba a yi da mutum zai ji zafi sosai amma ka dan yanko wani dan abu ko kaka aka ce kai ma rike kaza to sai kaga an samu sauki li'annahu kana yarahu dinan fi nafsihi la yanbaghi taghayyuruhu domin shi yana ga wannan abubuwan gaba daya addini ne da bai kamata a ce an canza shi ba da haka ya ci gaba da barin abin da suke kai wa min ma'asir qusayn daga abin da ake ruwaitowa na aiki nagartattu wanda qusayyu yayi annahu assasa daran nadawati fil janib shimali min masjid al-ka'aba daga cikin ayyuka da ake yaba wa qusayyu wanda ya shine ya gina majalisar shawara a kudu maso arewa da masallacin ka'aba wanda duk wani abin ya taso sai an kira manya an yi shawara wato daga nan kun ga ashe kenan yin majalisar ba da shawara domin tattauna maslaha al'umma da makomarsu ba yau aka fara shi ba ya fara tun kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waja'ala babaha ila masjidi kuma kofar wannan majalisa ta shawara tana kallon masallacin Ka'aba wa kanat majma'a quraish nan ne matattara mahada ta quraishawa wa fiha tafsilu mahami umuriha a nan ne suke warware duk wani al'amari da ya dame su, komai ya taso sai a ce a je gidan shawara a tattauna. Wali hazihi dar fadlun ala Quraishin, wannan gida yana da daraja a wajen Quraishawa, li'annaha damanat ijtima al-kalima wa faddal mashakil bil husna domin wannan ya lamunce musu haɗuwar kalma guda da kuma warware matsaloli ta hanyar amfani da kalma mai daɗi wato duk abin da ya ɗaure wa ƙurashawa kai ko aka samu rikici ko rigima ko wani faɗa sai a ce a zo nan a shawara kuma gurin dattijai masu kima masu daraja ake gayyata kowa zai ba da shawararsa sai kuma a yanke abin da ake gayafi maslaha كريم كالسحاب إذا أهلت شجاع هد أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحي ولم يقرأ بلوح أو دوات yanzu kuma sai bangaren tambayoyin da ake aikowa wannan shiri na tarihin annabi zaɓaɓɓe inda za mu fara da tambayar wani bawan Allah da bai rubuto sunansa ba amma yake son sanin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri matayensa a jere daga ta farko zuwa ƙarshe to kamar yadda ya tabbata a tarihi matan annabi sallallahu alaihi wasallama dai waɗanda ake da tabbas ya tare da su ya zauna da su su goma sha ɗaya ne wanda aka yi ittifaki a kai duk da akwai saɓanin malamai akan ƙarin adadin fiye da haka waɗannan mateku na annabi sallallahu alaihi wasallama a jere mata farko da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara aura ita ce khadija bintu khuwailid Allah ya ƙara mata yarda wanda ya aure ta tana da shekara 28 ko 25 duk da mun fi shahara cewa shekarar ta 40 amma wannan ruwaya bata inganta ba shekarar ta 25 yana da 25 wato kansu ɗaya kenan ko yana da 25 tana da 28 ta girme shi da shekara uku matarsa ta biyu wacce ya aura bayan Khadija ita ce Saudatu bintu Zam'a Allah ya kara mata yarda wanda mijinta Allah ya masa rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta sai matarsa ta uku a jere ita ce Aisha ya sayyidina Abubakar Allah ya kara mata yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ita kadai ce ya aura ma wato budurwa kuma an haife ta a cikin musulunci bayan shekara hudu ko biyar da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mahaifiyarta ita ce Ummu Ruman matarsa ta hudu a jere ita ce Hafsa ya sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda ita ce matar Annabi sallallahu alaihi wasallama ta hudu sunan mahaifiyarta Zainab bintu Maz'um kuma an haife ta a Makka kafin aiko Annabi sallallahu alaihi wasallama da shekara biyar matarsa ta biyar ita ce Zainab yar Khuzaima al-Hilaliya ita Zainab ita ce matar da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aura ta biyar sunan mahaifiyarta Hindu bintu Auf bin Haris sannan matarsa ta shida ita ce ummu salama al-makhzumiya wacce ake kiranta hindu ummu salama al-makhzumiya hindu ita ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta shida a lissafin matansa a jere sai kuma matarsa ta bakwai ita ce Zainab binti Jahash Allah ya kara mata yarda wacce alkur'ani ya bada kissar aurenta da Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin suratul ahzab sai matarsa ta takwas ita ce Juwairiya bintul Haris al-Mustalaqiyya sai matarsa ta tara ita ce Ummu Habiba. Ummu Habiba ita ce Ramlatu ‘yar Abu Sufyan sarkin Maka a wancan lokaci, ‘yar uwar Mu'awiya ita ce mata Annabi sallallahu Alaihi wasallama ta tara sunan mahaifiyarta Safiya binta Abil As bin Umayya. Sai mata Annabi sallallahu Alaihi wasallama ta goma a jere ita ce Safiya binta Huyayi bin Akhtab wato ‘yar Huyayi bin Akhtab wanda ita ce kaɗai ba Balarabiya ba. wato asalinta ba balarabiya ba ce daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama ita daga kabilan banu isra'ila ta fito in an bi salsalar ta yana tikewa ga annabi haruna kuma aminta annabi musa sai matarsa ta ƙarshe da ya aura kuma ta cikon goma sha ɗaya ita ce maimuna bintul harith alhilaliya wato matar annabi sallallahu alaihi wasallama ta ƙarshe kuma ta goma sha ɗaya da ya aura a cikin matan nan goma sha ɗaya manzon allah ya bar guda tara da rai sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka rasu kafin sa ita ce Nana Khadija matarsa ta farko da kuma matarsa ta biyar wato Zainab bintu Khuzaima al-Hilaliya ita ta rasu ma duka duka ma zamanta da Annabi sallallahu alaihi wasallama wata biyu ne kawai Allah ya mata rasuwa to wannan sune a jere matan Annabi sallallahu alaihi wasallama guda goma sha ɗaya da aka yi ittifaki a kansu banda sadaka banda wanda aka yi sabani banda wanda ya saka bai tare da su ba da ire-irensu wannan sune goma sha ɗaya waɗanda biyu sun rasu ta farko da ta biyar sannan ya bar waɗannan guda tara a duniya waɗanda su kuma suka bi shi a bayansa wadawa matansa ne a duniya matansa ne a lahira a gidan aljanna
تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل سطع وهديك مشرق في كل ذات Wani sauraro da amsar wannan tambaya kuma muka zo ga ƙarshen wannan shiri na tarihin annabi zaɓaɓɓe na wannan lokacin. Da fatan Allah ya amfani mu abubuwan da muka saurara amin. Sai shirinmu na gaba idan Allah ya sake sada mu. Amma kafin sannan nan muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah.
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh A madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan rediyo da kuma shugaban sashen kasuwanci Murtala Muhammad sai Alhaji Kabiru Sani Kwangila ya kasai da yake ɗaukar nauyin kawo muku shirin wanda muke addu'ar Allah ya saka masa da alkhairi amin. Dukkan wanda yake da wata tambaya zuwa ga wannan fili da ta danganci tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko dai akan abin da malam ya bayani a shirinmu na baya ko kuma abin da bamu kai gare shi ba na iya aiko mana ta hanyar rubutaccen sako na waya wato text message lambar waya sifili takwas sifili uku shida biyar takwas ɗaya biyu tara hudu ko kuma adireshin mu na imel wato tambayoyi at yahoo.com a madadin abokan aikin da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara habib ja'far madobi ke sallama da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh أوان السيف من هون المبارك ولين الرمح من لين الصلاة وفكت فالجسوم على الرزايا ويعلو الدين من كيد الوشاة وفي هز اللواء رأت بحاج ولم الشمل من بعد الشتات وقد تفح القلوب إذا استفزت ولفح النار يوقظ من سباتي ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد العميل من الجنات على أتانا وتستحلون بين الغانيات وإن مس العدو مسيس قرح قطعتم بيننا فوت النعات وإن عبثت لكم إذا خدعتم خدوع الموفقين